بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa a cikin wannan maktaba ta mu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan kuwa ta manawaci a nan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kaifin rabbi auladana littafin babban malami a sheik muhammadu jamilu zainu rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai tarin albarka yau dai muna yinin litinin wanda hakan ya yi daidai da takwas ga watan uku musulunci watan rabini da awwal hijira yau na da shekara 1447 daidai da ɗaya ga watan tara na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba darasinmu na ƙarshe da muka tsaya a kansa mun karanta al'adalu fil aqa bainal aulad mun yi magana kan adalci adalci na kyauta tsakanin yara ‘ya'yanka idan ka tashi kyauta to ka yi adalci’ har makajiyan da nu'uman bin bashir ya je faɗawa mamansa cewa babansa ya masa kyauta wacce musu babansa ya masa kyauta sai a mahaifiyar ta ce wannan kyauta ita hankalinta bai kwanta ba a je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa duk ƴaƴanka ka musu irin wannan kyautar sai ce kana da ƴaƴa bayan wannan yace eh yace duk ka musu kyauta kamar inda kaiwa wannan yace a a yace to ni ba zan yi shi da zalunci ba ma'ana manzon Allah ya siffanta wannan kyauta da Umar bin Bashir yayi wa ɗansa ya kwatanta ta da zalunci har malin ƙarin bayani cewa kyautatawa tsakanin kyaututtuka na daidai da adalci wa yaya iya ƙara kawo haɗin kai kuma zalunci a fifita wani akan wani iya kawo rashin haɗin kai duka min yawan nan bayanai cikin makon da ya gabata ko kuma darasin da ya gabata a yau insha Allah za mu tashi hallu mashakilul shabab hallu mashakilul shabab a shafin littafi na 32 wannan kuma shine darasinmu na 16 a cikin wannan littafi insha Allah maliki cewa hallu mashakili shabab warware matsalolin samari hanyar da za a bi wajen warware matsalarsu a gane ko shari'a ta sanya wa'ansu hanyoyi da za a bi wanda insha Allah zai zama to kamar rigakafi ko waraka ko samun maslaha game da rayuwar matasa malik ya cewa inna afdala ilaji li mushkilati shababi huwa zawaji in amkana zalika malik ce mafi falala daga cikin hanyoyi da ake bi a warware ko a magance matsalolin samari shine aure aure iya zama maganin matsala ga wa'ansu matasan kuma aure iya sawa an su matasan su yi hankali ko da ba a karanta ma a hadisi ko aya ba da yawa aure ya gyara wa wasu da fitinan nuna a unguwa sun dama mutane amma albarkar yi musu aure suka dawo shirayu da baya zuwa masallaci baya zuwa gun karatu amma wani dalilin yin auren sai Allah ya kimtsa ya zama mutumin kirki da yawa an yi wannan to malik ya cewa daga cikin hanya ta warware matsalolin matasa shi ne yi musu aure in amkana zalika amma in hakan zai yi inda halin yin auren an fahimta inda sarari da hali mahaifin iya da wadata ko shi matashin iya da wadata iya da madafa to ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin warware matsalar wannan matashin ya masa aure in amkana zalika wata ya saratil asbab kuma ya samu a warwarar hanyoyin sababin ya masa sauƙi ba na iya da duk abin da za a dafa a yi auren ka wujudi maharin kamar a ce iya da sadaki ko iya da sana'a ko iya da wani abu da ya dafa domin ya rayu a kansa amalan bi kauli rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hakan aiki ne da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ya ma'asharar shabab man istada minkum alba'ata falyatazawwaj ma'aiki yake cewa ya ku taron matasa ya ku dandazon samari duk wanda ya samu dama a cikin ku ya samu ba'a to ba'a din nan su mata fassara da yawa wa sun ce sadaki ake nufi da ba'a wa an sun ce sana'ari duk kankantar ta ka dogara da Allah ka rike ta zama sila ta rayuwarka duk dai akwai fassarorin da malamai suke wa ba a dinnan to kowane ɗaya ka ɗauka musamman ba dai malamai sun fi ƙarfafa samun abin yi a shekana da wata hanya duk ƙanƙantarta ba wai sai babba ba wanda za ka roƙi Allah ka dogara ga Allah kuma ka tsayu a kanta riƙo da sababi domin ka rayu da iyalin da za ka aura to duk wanda yake da wannan manzo Allah ya ce da shi fa leta zawwaj to yaje ya aure fa innahu aghaddu lil basri domin aure shine mafi alkhairi game da rizqi ido domin duk wanda yayi aure to a hankalce ma to yawan kalle kallan matan mutane ba nasa bane a hankalce ma an kai aure to wa an su shiriritar da wani rashin kan gadon irin nawa an su matasan to kai ba za ka yi shi ba da ƙurawa 'ya'yan mutane da matan mutane ido to duk wanda ya aure a shari'ance ba zai wannan ba shine aghaddu lil basar sannan wa ahsanu lil farj kuma aure shine katanga game da zina abin kare al'auran mutum duk wanda ya aure 90 cikin 100 ko 95 ko ma da tara to ana kyautata zaton cewa ba zai fada hanyar banza na neman matan mutane ba tunda Allah ta'ala ya hore masa mata ta halal shi yasa ma shari'a ta tsaurara haddi na wanda ya taba yin aure yayi zina akan wanda bai taba yin aure bai yi zina shi wanda bai taba yin aure ba idan yayi zina to shari'a ta ce a masa bulala 100 an bayyana nan bulala ɗari sannan kuma a kashi gidan kurkuyi shekara guda shi ne ta gari bu'am shi kuma mai aure ko da a lokacin ba shi da auren ko yau ya ɗaura aure suka rabu da matar laƙaddar Allah wani lokaci a gaba bai mai da matar bai zina aka kama shi da shaidu to shari'a ta ce a raba shi da bayan ƙasa a mai rajamu a kama shi a ɗaure shi a tona rami a zira shi a ramin a bar iyakansa a wajen ramin a samu wa'ansu yara majiya ƙarfi a zube dutsi masu ƙarfi a gefe su dinga ɗauka suna jifansa su ya mutu wannan shi ne abinda shari'a ta ce a yi wa mazinaci mai aure idan ya yi zina ƙungalalle hukuncin ba ƙarfi ba ne yadda allah yake son ɗan adam yake son bawansa yadda Allah yake da afuwa da yafiya kan abubuwa da yawa amma ce in dai kana da aure kai zina to Allah bai bukatar ganka bayan kasa Allah bai bukatar ganka bayan kasarsa a kawai a yanke ma haddin kisa mutum ya mutu kenan ya bar duniyar wannan shine abin da hukunci yake kun ga ashe yanzu lalle akwai gawawaki da yawa suna yawa bayan kasa kenan akwai gawawaki da yawa suna yawo a bayan kasa tunda akwai da yawa daga cikin ma'aurata ko mazinata suna da aurensu na sunna da matarsu ta sunna ko matansu ma abin takeici wani ma ba mata ɗaya ba biyu ba amma sai ka same shi ya aikata zina akwai wani ɗan uwa da ya turo wani ƙaninsa irin NYIC da na harkar bautar ƙasa da balan bahu yake cewa to da ya zo sai aka ba shi aka mai postin wata private school haka da ya je private school ɗin sai Allah sa makanta suna da gida dama da suka tanada ko akwai wani katotin gidan haya a unguwar ya sa kama ɗaki biyu ko uku saboda kwafatsunsu idan an kama su su ba su masauki suka ba su masauki wannan yaro yake fi faɗa min cewa akwai wani mutum ya haura shekara 60 iya da ɗakin da ya kama a gida yau in ya kawo wannan mace to gobe jibi zai kawo wata ya ce wallahi mala'in ka ganshi har ya yi farin gashi da iyalinsa da komai amma ɗakinsa ne permanently iya kawo matan manza iya lalata da su mutumin da ya haura shekara 60 in ma lahira a ƙafa ake zuwa to ya kusa zuwa an fahimta amma duk da haka wannan musiba bai bata ba kuma ita zina tana cikin zunuban da suke da wahalar bari kun ga da zina da shaye-shaye wallahi duk wanda bai fara ba kare fara duk kuma wanda yake cikin wannan musibar yayi ta azumi iya ta istighfari iya ta qiyamul layl kan Allah ya raba shi da su bala'ai ne wanda suke da wahalar bari zina da shaye-shaye na kayan maye suna da wahalar bari wallahi suna da wahalar bari da yawa za su ce sun tuba mai ga sun dawo roƙo da yawa in sun ji wa'azi sun ji bala'in sun ji musibar sai sai sun tuba amma shaidan sai saki ya wuce rusu su dawo ciki wannan ba za su girgu ba wani har kuka zai yayi nadama ya tuba ya bari amma wallahi in imaninsa bai rika bai shirin ya mai da shi saboda zunubai ne masu wahalar tuba saboda ka duk wanda Allah bai kaddara masa ya fara ba wallahi tallahi ba abin sha'awa bane kuma duk wanda yake ciki to ya dinga roƙon Allah da yawan istighfari da yawan azumi da yawan sa bakuna masu tsarki suna masa addu'a akan tuban su zama tawbatar nasuha Allah ya tsare mu Allah ya tsare mana imanin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu aghaddu lil basri wa ahsanu lil farj aure shine mafi alkhairi game da rintsin ido game da kallon matan mutane kuma aure shine abin da zai kiyaye dan adam ya kiyaye mai al'aurarsa da mutuncinsa wa man lam yastati wanda bai samu damar yin aure ba shi da ikon yin aure fa alaihi bisaw makin Allah yake cewa je yi ta azumi ana gane ku ina matasan da ba su da aure ai muna da su a nan ku to manzo Allah ce ku je ku dinga azumi fa alaihi bisum alaihi din ismu fi'l al-amr ne manzo Allah umarni yake ba rawa ku je ku yi azumi zai faɗa muku hikimar da yace ku yi azumi fa innahu lahu wija domin azumin yukaffifu shahawatul jimal shine wija din shine iya rage karfin sha'awa ayin ka kula ko da ramadan mutane da suke azumi ai da wahala ma wata sha'awar mace ta kama ka musamman bayan la'asar ɗin ta saboda ka shi azumi daga cikin irin surun yin azumi iya tarewa mutum shi ɗan ɗin da yake samun sha'awar mata sai mazala ce to duk wanda ba shi da ikon yin aure kuma ya kai shekarun auren ba shi da hali to yi ta azumi azumin zai rage masa sha'awa kuma zai ƙara masa kusanci da Allah kuma zai ƙara masa imani kuma zai ƙara masa tsaro da kariya ana fahimtar wannan haka ma'aikin Allah ya ce aje a dinga azumi kuma ana ta roƙon Allah bayan an sha ruwa akan Allah ya hore yadda za a yi aure din an fahimci wannan wala yamna'u zawaj itimamu dirasa ina yan jami'a malike cewa aure baya hana ci gaban karatu an fahimta karka fake da kai sai ka gama digiri sai ka yi masa sannan za ka yi aure a inda kana da niyya da hali ka yi aurenka aure baya hana karatu aure baya hana karatu akwai wani wanda na san shi wallahi lokacin da ya yi aure ina ji aurensa na ɗaya ko na biyu bakinsa secondary school kawai iya da mata biyu je yi digiri iya da mata biyu ya yi masters da matansa biyu a ƙarƙashinsa amma yabi janna amma kai karka fake da cewa karatu kake jami'a kake kuma kana da ikon yin auren ka ki a'a zaka jefa kanka cikin fitina za ka jefa kanka cikin musiba hatta iyaye ma har in mace ta kai ta isa aure a ce wai sharaɗin a baka ita ko a ɗaura ma aure sai ta gama jami'a ba sharaɗi ba ne wannan sharaɗi ne da ya kama da yahudanci saboda ka iya da kyau dai har in kaga tana yin karatun kuma tana ganewa tana da kame kai sai ka baiwa mijin da ta shawara wane eh to ga wancan zan baka za a aura ba amma ta fara karatu karatun nata yana da muhimmanci muna baka shawara in kaga zai yiwu yi ma ba enforcement din su za a yi ba muna baka shawara in zai yiwu ka bata da karasa duk da an mata aura an fahimta kai ko mijin sai ka duba ka gano menene advantage din karatun me kuma illa nasa idan kai kaga har ga Allah cikin tsarinta akwai kame kai kuma karatun zai amfanar da ita da al'umma kuma tana da kokarin kame kai tana fahimtar karatun ba kari oba zaka iya barinta ita karasa musamman ce karatun likita ko karatun koyarwa ko wani kwazo wanda ke da alaka da jama'a wannan yana da kyau amma mace ba ta ganewa wata ma a samista ɗaya akwai kari oba bakwai wata takwas ba ta gane karatun kuma to kuma wannan ma menene amfanin kace kace ta gama jami'a ai ba ta gama ba ai wanda samin sa ake bin sa kare kare uba ba kace ina zai gama jami'a ai ba zai yi ba an fahimci wannan saboda kai wannan ba sharadi bane amma da yawa wa an sa auren an fasa su akan wai uba ya ce wai yasa ta gama jami'a ta samu manemi mutumin kirki ya turo mahaifansa iya da niyyar auren amma uban da yake mango park ne sai ce wai yasa sai ta gama jami'a masa na zai mata ko ba tare suke zuwa jami'ar ba bai san abin da take kulawa a jami'ar ba bai san da wani maza suke ta'ammuli a jami'ar ba bai sani ba saboda ka wannan ba ce radi bane yasa malik yake cewa la yamna'u zawaj itimamu dirasa gama karatu a yin karatu ko ci gaban karatu ba zai hana yin aure ba idza kana al-fata min a'ila ghaniya idan har matacin ya taso a family masu wadata ko gidansu suna da wadata walahu abun ya kafihi ma ya hatajihu iya da baba da zai ɗauke masa duk nauye-nauyensa nauye-nauyen iyalansa da nauye-nauyen karatun uban ya tsaya masa auka na inda waladi malun au amal ko shi yaron matashin iya da dukiyarsa ko iya da aikin da yake samun kuɗi to duk wannan mala iya cewa wanda yake da irin wannan yanayin to cewa sai ya gama karatu zai aure ba sharadi ba domin shi auren baya hana ci gaban karatu matukar akwai da dan adam zai wa alal walidi iyakan mahaifi Allah ya ta'akkara an zawaji walidihi kada ya jirkinta aurar da ɗansa iza balaga sinul bulug idan har yaron ya kai shekarun balaga iza kana alwaladu iza kana alwalidu ghaniyan amma idan baban iya da wadata karka je ka rike cewa babanka ka ce ma aure kuma babanka talaka ne iya fama da masara da dawa a a kai ma ka je ka nema kai kayanka wannan malam iya ce in har uban mawadaci ne har in uban mawadaci ne to in ɗansa ya kai munzalin aure ya masa amma in babanka talaka ne ka je ka nemi yadda za ka yi aurenka ka nemi sadakinka ka nemi aikinka ka nemi gidan da za ka zauna da ita an fahimci wannan amma idan uba mawadaci ne to malam iya ba shi shawara a shari'ance ya aurar da ɗansa idan ya kai shekarun aure fazalika kairu min tarki min tarkihi waladahu azban ya ummu biyutul fush yayi wa ɗansa aure ya fa alkhairi akan ya bar shi ba aure ya bar shi gauro shi ne azban marar mata ya ummu buyutul fuhush wanda kullun iya kai kawo a gidan albasha kullun duk inda ya ga wani gida na albasha to iya gun su ne jami'an gun to kai masa aure ya fi alkhairi akai ya fi alkhairi akan an kai zama to wannan a wayuladikhu abahu bi sum'atin sayyi'ah kuma wannan ɗan da ya kai isa aure matuƙar uba kai kana da halin aurar da shi ba kai ba to zai koma gefe dinga zagin ka iya faɗar aibinka cin abokansa Allah kawai baba ne wallahi ai baba iya daɗi ko ya bane haka wallahi ai baba ne fata ma nake ko ya kauce ya kauce ba mu ko akwai yayin da suke burin mutuwa mahaifansu wallahi domin mummunan alaƙa da take tsakanin uba da ɗa ko irin takurin da uba yi wa ɗa akwai masu fatan yayin su mutu amma da ka jawo shi jiki idan kana da harkoki da yawa ka dan buɗa masa wani gun iya samu matukar ba almubazzaranci yake yi ba iya samu iya kan nuna masa tanaji da gina rayuwarsa iya zuwa sallah iya zuwa gun karatu wannan babu da zai ana kai masa aure ai mutumin kirki ne ko ma gara-gara ne ai ba so kake gaba ɗaya lalace ba ai sai ka dinga jawo ita hikima wani tumben da ya talauci ne wani kangarewa da ya rashin aure ne wani kangarewa da ya rashin jawo a jiki ne amma ka jawo shi a jiki kuna zuwa masallaci kuna zuwa gun karatu kuna zuwa kasuwa dan kasuwa ne ka gwada shi akwai akwai yiwuwar hakan ya sa ya gyaru ko da da a fandare yake wani lokacin nisa intabal ɗin da yake tsakanin wa'ansu iyayen da yayansu ya sa yayan suke fandarewa uba ne ba ruwansa da ɗansa kwata-kwata a wata ba zai kira shi su hira minti biyar da shi da ɗansa ba ba shi da wani lokaci daga ɗan ya matso shi to hancini ne da zagi da kura ya sa wa ɗan wani abu a zuciyarsa na kyamar uban ma tunda laraba suna cewa jubbulatul qulubi ala man ahsana ilayha ita zuciya an halicce ta ne bisa son wanda ya kyautata mata wani bugudu alaman a sa'a ilaiha da kuma tsana da kyamar wanda yake takura mata ita zuciya haka take in dai kana kana son kana kyautata wa mutum to wallahi zai soka kuma wani aya mata tabbatar da wannan ai da Allah ke cewa la tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ka ture mummuna da mai kyau duk inda aka ma mummuna kai ka mai da mai kyau a gurbinsa Allah ya ce in har kana haka idan ya zamto da kai da wancan ɗin akwai adawa akwai gaba akwai akwai wannan zaman doya da manja to sai Allah ya ce wallahi sai ya dawo masoyinka na can ciki duk mutumin da kuke saɓani da shi matuƙar saɓani ya tsananta daga cikin warware hanyar saɓanin nan shi ne ka dinga kyautata masa in kana da hali taimake shi yi mai wani abin da ba zato ba tsammani ai ka mai wannan ba shi wannan Allah ce wallahi wannan gaba sai ka neme ta karasa sai ya dawo iya ƙaunar ka iya faɗa a kanka wannan kowane ɗan adam ne kowane ɗan adam ne domin ita zuciya an halicce ta da son mai kyautata mata akwai wani bawan Allah da ake bamu labari ya kiwata sa san ya girma sosai je sai da shi a kasuwa wanda ya siyarwa ashe mahauta ya siyarwa za je su yanka shi su sai da nama to da san ya ga alama za a ja shi a kai shi wani gunda bai gane ba sai timbe ma'ana duk wanda ya matso shi sai alama zai sure shi san akarsa wanda zai doshe shi sai ka ci aiga wanda ya sai da sancen bai tafi da kasuwa ba ji a kirawo shi da aka kirawo shi aka ce ga sanka da ka sayar mana amma mun yi mun yi mu matsa kusa da shi mu kama shi wala ya yadda ko ya gane zuwa za a yanka shi ko ya kai Allahu alam wallahi wannan da yayi wanda ya sayar musu da san koyi zuwa yayi dare da dofi san ya je kama shi ya daura masa igiya a sarki ya jawo shi suka ce a kai shi har da za a yanka domin a tsoron in baya ganin ka zai iya rikicewa ya jahi suka tafi har can da ya je can ɗin sai ce da su kai ina da shawara wannan san aminta ya yi da ni kuku bai da kuwa zatansa za ku cushe shi ni kuma ya ɗau amanarsa ya bani ya tabbatar ba zan cuce shi ba yanzu da na kawo shi nan a ƙaddara Allah ya masa wani ludufin ba a yanka shi bai kubuta ya gudu to har abada ni ma ba zai dade ni ba an gane ko saboda ka wallahi na fasa sayar muku da sannan ga kudin ku na tafi da kayan muhallu shahid anan shine yanda san ya yadda da shi saboda me ya bashi abinci ya bashi ruwa ya kula da shi yasa duk wannan fadan da yake da gan hede na fada to dabba ma fake na balanta na mutu yasa duk wanda ga kun fiye sabani da shi gaba ta yawa to akwai karancin ihsani a tsakani amma in ihsani ya shiga to Allah da kansa ya ce wannan gaba zaka nime ta karasa to babu shakka mahaifa idan suna wannan to wa'ansu bujerewar 'ya'yan za a samu saukinta za a samu raguwarta za a samu raguwarta sai malu yake cewa a idan ɗa baka masa aure ba kana da hali to zai kuma gebe dinga zage ka ya dinga zindanka iya faɗar banwuna magana a kanka fejeni ala nafsihi wa waladihi wa alal waladi a fejeni ala nafsihi wa waladihi sai dinga jawowa kansa da babansa zagi sai ga wani banza wai babansa yake zagi ko kuma ga wancan na ɗansa iya zagin sa ya jawowa kansa da babansa abin kunya gari wa alal walad iyakan ɗa an gane ko an yatluba min abihi zawaj in kana ganiyan da iya da dama ya tura a tambayo babansa ya masa aure matukar baban iya da wadata an gane da kyau ko da yake mu al'ummar Hausa akwai kunya muna da kunya musulunci ya zo da kunya kai dai da yare da ai da kunya kaje ka samu babanka ce aure kake zo ai akwai nauyi in ba yayin zamani ba an gane ko amma yayin zamani za su yi kuma za su wala za su iya amma bisa kunya da irin tamu ai ko neman ko wata kawon goto ba za ka iya zuwa ka faɗa da kanka ba sai dai ka je ka samu wani abokin babanka ko wani kawo kawonka ko wani babban babbanka ka je ka faɗa masa eh eh ya faɗa wa baban eh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai lalle Allah ya kama zamani ba kai kai kai kai Allah ya kyauta wai da ne je shi wa baban sai masa aure sai uban ya ce kai shekarun ka nawa zaka ce amma aure je shekarun sa 20 da wani abu ya kama shi da fada ce ba za mu auren ba sai ce to in an kawo muku ɗa gidan nan dokar ku zarge shi ta in ba zamani ba me zai kawo nan ba in ba zamani ba Allah sauwaka Allah sauwaka to ɗa mala ya ce yana da dama ya tura a faɗa babansa iya bukata a masa aure in baban mawadaci ne wa an yi talattafa bi ɗalabihi amma ka zan mutumin kirki wajen neman kana ce baka kula babanka ko gidan baka zuwa baka ebo ruwa baka komai a gidan ko sai da bukatar ka ta taso ka zo a'a da ba ku shirya ba aibin ne ake yi dan kana nisa da gidan to ba da dawowa in kana dan samu wata rana ce ai wani ya kawo abu kaza gidan nan dan abun marmari ka gani haka zai amfani gidan ku ka sayo ka kawo idan ka dawo uba ya ce ya wannan fa ya ce ai wani ne ya kawo wata shida kafin ka zo da bukatar wannan fara wannan kaga dan wani abin sha'awa ne ka siyo wakan nan ka kawo musu wace ai ba yayin su ne siyo musu to idan kana wannan kana wannan to lokacin da za a turo request din neman aure da wuri za a samu hannu sai ce ai kai hankali tunda ka san ciwon kanka kana kula kannanka kana kaza kana kaza kana kaza amma ba ruwanka da gidan ba ruwanka da kowa duk abin da ka samu da kai sai masu indomi sai masu kwai an gane ko sai masu balangu ba ko kanin ko minti ba ka siyo wa kaninka kuma sai abin ka ya taso ka zo ka ce amma ba za ku shirya ba ba za ku shirya ba shi ne malik cewa wa an yi talattafa bi dalabihi amma ya yi taka tsantsan wajen neman auren wa ya haris ala ridahu kuma kullum ka dinga kwaɗayin yardar babanka yawa ka nemi yardarsa ya amince da kansa ya tura a tambayo ma to wannan ya fi daɗi kuma ya fi samun alkhairi ana ganewa wa yu'amiluhu ka gani ko wa yu'amiluhu bil ihsan ka dinga mu'amala da babanka da kyautatawa ko da ka san babanka ya fi karfin abu kaza to ka yi masa ita kyauta ko da mutum ya fi karfin abin inda da niyyar kyauta ne to wallahi wata aba ce mai ƙara wa mutum daraja ko da ka san ya fi karfin abin ka ɗauko wani abu ka ce wani gawa na kyauta ko gawa na ai kaza to wallahi wannan zai ƙara maka zai ƙara matsayinka cikin zuciyarsa ana fahimtar wannan malaki cewa amma izalam ya tesara li shababi zawaj amma idan matashi bahi da ikon yin aure hanyar bata bude ba bashi da yanayi nazar ke ku to wal ya'lamu kullu insanin anna allaha ma harrama shay'an illa ahalla shay'an makanahu duk dan adam ya sani Allah bai taba haramta wani abu face ya kawo wani abu halal a madadin wani abu in Allah ya ce abu kaza haram ne to akwai makwafin sa wanda yake kuma halal ne an fahimta har ma wanda ya halattin yafi yawa akan wanda ya haramta abinda Allah ya haramta sai ka kirge su in abinci ne sai ka kirge shi in abin sha ne sai ka kirge shi amma abinci da abin shan da Allah ya halatta wala ba za su girgu ba ko mata ne iya wanda Allah ya haramta ba za ka aura ba to suna nan a girgi amma matan da Allah ya halatta ka aura ba za su girgu ba an bai wannan to shine malike cewa ka sani cewa duk abin da ubangiji ya haramta to ya kawo wani abu halal makaninsa misali harrama zina ya haramta ai zina wa halla wa har abuwa ne wa wa haramar riba wa halar tijara ubangiji da ya haramta riba sai halatta kasuwanci kuma wa halallahu albai'a wa haramar riba ubangiji ya haramta kuma riba ta kofofi kawai take shiga amma riba tana shiga ta kofofi sama da miliyan riba ta kofa biyu kawai take shiga dukiya imma ribar nasi'a imma ribar fadl ta wannan hanyoyi ne riba take shiga dukiya amma an ka kiyaye wannan hanyoyi guda biyu a kasuwanci shikenan duk abin da ya zo ma to ya zama halal kaga Allah ya haramta abu ɗaya amma ya halatta sama da abu dubu abin jannan shine harrama riba wa halal tijara wa harrama zina ubangiji ya haramta zina amma wa halal zawaji ya halatta aure auren ma sai je ka aure ɗaya ka aure biyu ka aure uku ka aure hudu duk an baka wannan dama da ya haramta ma zina sai ya halatta maka auri mata hudin kana da hari wa huwa afdalu hallin limashakili shababi sai ma ce yin auren idan da hali shine mafi falla wajen warwarar matsalolin matasa amma idza lam yatayassaraj li shababi zawaj amma har in matashi bashi da hanyar yin aure bashi da dama bashi da hanya li'annahu faqir domin shi talaka ne la yamlikul mahara wan nafaqa bai mallaki sadaki ba bai mallaki hanyar ciyar da iyalinsa ba fa afdalu ilajin lahu mafi alkhairi magani gare shi sai ma ne fara kirgowa da ɗaya gashi nan shine asau har in ka shiga ka kai shekarun aure kuma kai talaka ne baka mallaki komai ba ba maki ma karatu kake baka da hanyar neman komai babanka ba shi da hali to hanya ta farko da za ta magance ma wannan matsala shi ne ka dinga yin azumi a somu shir'i ka dinga azumi kuma na litinin da alkamis ne ka dinga yi alkamis da litinin amalan a bibakiyatil hadisi a sabik aiki da wancan hadisin da makaranta na baya ya ma'asharar shabab manisa tsamin kuma ba a tafiye ta zawon an fahimta wa mallam ya saɗe fa alaihi bai sau amma wanda ba shi da ikon yin aure to shi kenan ya je da ya ta azumi in ji manzan Allah ya je ta azumi fa inna hu lahu wija domin azumin zai zama abu ne wanda yake kankare masa ko yake rage masa sha'awa ai anna sauma cewa shi azumi hibzul lishabab hibzul lishab iya kare matashi ko matasa iya bawa matashi kariya game da fadawa harkar mata ta banza li'annahu yukaffifi shahawa domin shi azumi iya rage ƙarfin sha'awa wasu mulaisa alimtina an ɗa'ami wa sharafasa shi azumi kawai wai ba ka daina cin abinci da abin sha ba shi ne azumi kawai a'a bal ya shimilu alimtina an nazar ilil muharraman daga cikin manufar azumi shi ne kame hatta ganinka ma ka kame ganinka da kallon abin da ubangiji ya haramta ma wa mukhalidatin nisa da kuma cakuɗi ne da mata mai azumi matarsa ta halal ma an ci a wannan yinin azumin kada ya kusance ta balantana kuma wanda aka haramta musu ana ganewa wa mashahidatul aflam almunira ko kuma almuthira wa ruwayatil khali'a wal musalsalatil jinsiyya malike cewa a yin azumin nan ba wai ka daina cin abinci ko abinci kada yake bukata ba a'a daga cikin ma'anar azumi tsare kallon ka ganinka daga abin da Allah ya haramta sannan da shakuɗi ne da mata shi ma haramun ne sannan da kallon fina-finai na batsa an fahimta ko su ne aflamu al-muthira masu motsa sha'awa shi ma haramun ne wa ruwayatul khali'a da labarai labarurruka na banza ko labarin alfahasha ko labarin ah, batsa shi ma duk wannan haramun ne ga mai azumi hatta mara azumi na yi wal musarsalatul jinsiya ko kalanda haka ko irin magazin magazin da suke nuna hoton tsaraicin mata ko ga nam- ga mace ga namiji a tsirara wannan hotunan su ma duka haramun ne musamman ga mai azumi na kallon su haramun an fahimta kaga shi azumin wai ba ba, ba wai kamewa daga cin abinci ko abin sha ake bukata ba a'a, har waɗannan abubuwan duka haramun ne ka kiyaye su kaga duk wanda ya dauke kansa daga waɗannan to babu shakka sha'awa za ta masa za ta sauka a gare shi kuma yawan kula mata ma zai masa sauki a gun shi fa'ala shabi iyakan matashi an yi hafaza basrahu an nisa wajibi ne kiyaye kallonsa game da mata matan da ba nasa ba ya tsare kallonsa ba shi ba kallon 'ya'yan mutane da matan mutane fa inna allaha ja'ala siha ma'al afaf domin Allah ya sanya i- i- inganci ka zamto ingantaccen mutum amma sai kana kamewa an bayyanta yasa abu biyun nan mutum ba zai zama mutumin kirki ba sai ya kame daga gare su dukiyar da ba taka ba da matan da ba naka ba duk inda shari'a take maganar kamewa kamewa to a wannan abin guda biyu ta fi tsanantawa kudin da ba naka ba kame ba ruwanka da shi matar da ba halal ɗinka ba ruwanka da ita to duk wani mai mutunci bai zama mai mutunci ba da tsare wannan kuma duk girman mutum in dai bai tsare wannan ba wallahi bai da mutunci a idan mutane an bin wannan ita zina ko a ɓoye kake yi ba a fallasa ka ba Allah bai tona maka asiri ba to Allah zai dinga janye kimar ka a idan mutane ko da Allah bai fallasa ka ba kana yi wallahi mutuncinka kullun zuba yake a idan mutane domin ka'ida ce mai mutunci ba ya yi duk kuma wanda yake ya cirewa kansa rigar mutunci a fahimta cin kudin mutane shi ma ko ta hanyar wayo ko damfara ko 419 ko mawaye ko a ɓoye kake asirinka bai tonu ba to shi ma wannan iya sa a daina kallonka da mutunci an gane da ke ko kuma fallasarka ta wannan hanyar zai ƙara nuna cewa lalle ilalla kai ba bai mutunci bane da mutane yasa ka duba inda Allah ta'ala yake cewa alil fuqara alladhina uthiru fi sabilillahi ko ko kuma lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min al min at-ta'affufi ta'affufi kabewa daga cikin waɗanda za ku biya sadaka ko zakka akwai talakawa wanda sun kame sun kame la yas'aluna nasa ilham ba sa tambayar mutane komai sun yadda talaucin ya ci su ya musu illa akan je su yi roƙo a ba su abu sun kare wa kansu mutunci to wannan ba a gane su ma sai da binciki ku bincika ku gano irinsu ku dinga ba su sadaka in ji Allah subhanahu wataala kaga ashe kamewa a bace mai daraja wanda har Allah yake ba masu ita harkar mata ma aka ce ka kame wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allaha khabirun bima yasna'un yace ba ma wai direct ku je ku dinga har a'a kallon matan ma an Allah ya ce ku kame ku rinsu idanu mai yawan kallon mata shi ma harka ce ta mutanen banza aiwa ne ka aiwa ne mayan kallon mata ne kaga ai ba yabo bane wannan zargi ne kuma abu ne mai zubar da mutunci da kima so daga wannan abu guda biyun ya yan uwa duk wanda yake so yi daraja a duniya da lahira wallahi sai ya kauce daga hanyar su cin kudin mutane ba gaira ba dalili da yawan kula matan da ba naka ba in kana so kai mutunci ka kauce waɗannan abubuwa mace in ba halak ɗinka bace ba kai ba ita ta yi tafiyar ta kai tafiyarka kuɗi in ba naka bane ba ruwanka da shi ba abin da ya shafi ka da shi to wannan shine hanyar kamewa to sai malai ke cewa babu shakka Allah ya sanya ingancin rayuwa da mutunci a ƙarƙashin kamewa wal marad wal masa'ib fi ittiba'i shahawat kuma Allah ya sa cuta da jinya a cikin bibiyar sha'awai sha'awai da musiba an gane ko cikin bibiyar sha'awai sha'awai in lam yakuffa anha matakar baka kame ba daga wannan to shikenan zaka fada cikin bala'i da musiba walam yanzur ilaiha illa min sabiliha kuma ba wanda zai zuba ido akan harkar zina to sai wanda ya san hanyar ta dama shi yasa wani yake cewa shi wallahi wai ya ma ake ake faɗawa magana mace magana har ma ta yi da'i lalata da ita ba ta ina ma za a fara sai wani ce dan ba harkar ka bane dan ba harkar sa bane yace kawai ga mace baka santa ba kawai ka duwa farko har ka mata magana har ta yadda da kai har ku je ku yi baskanci ita wannan shi iya mamakin wannan wallahi tallahi wannan mutum dan ba hanyar sa bane amma waɗanda ƙwararru ne a hanyar shi kenan sun sani sun san ta me za su fara ta me za su kare domin shi ya riga ya musu wahayi dama masu hikima suke cewa ita zina ana tana da matakai wajen guda hudu zuwa biyar nasrun fabtisamun kalamun mau'idun sun maliga'u farko dai kallo ne kallo ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce duk wanda Allah ya rasar masa ganinsa ma'ana ya makanci baya gani kuma ya yadda wannan jarrabawa ta rashin gani daga Allah ne ya haƙure fawwala wa Allah to Allah ya ce zai masa mu canje da aljanna gobe alkiyama an bayyana jana kaga ashe daga cikin taimakon da Allah yake yi wa waɗanda ba sa gani wallahi akwai taimakon da ya musu na idansu ba zai gama cewa ba duk wani abin musiba idansu ba zai gani ba kaga zunubin da ake ɗauka da idare su babu wani amma nawa ne ganin zai kai su wuta nawa ne nawa ne ganin zai kai su wuta da ka mutu da ido kwala-kwala ka tafi wuta ai kwanan ka makance ka tafi aljanna ita duniyar nawa take yasa wani idan Allah ya jarrabe shi da wata jarrabawar wallahi tallahi kauna ce ta Allah ya masa wannan domin iya so ya mutu da imani ya tafi aljanna ko Allah ya harufewa mutum baki ya daina magana ya zama kurma duk abin da za a faɗa ba zai ji ba kuma zai magana a ji ba kaga shi ma wannan akwai wani bala'i da Allah ya toshe masa kaga ba zai gulma ba ba shi da bakin yin wa wani gulman wani bayi da kunnan jin rada da ƙarya da munafinci bayi da wannan kunnan an fahimci wannan kaga Allah ya hada shi wannan muna ganin tawaya ce takura ce a duniya amma Allah ya toshe masa wasu hanyoyin ɗaukar zurbi manzon Allah da kansa yake cashin ba ku san abin da yake kai mutane da yawa wuta ba ta hanci ta ido fiye da harshe ilaha sa'idi alsidatihim kaga shi duk wanda ya kurumce bebance Allah ya toshe mai hanyar tafiya wata ta harshensa da kunnansa yi ba zai je tota na wata wannan hanyar a ce duk abinda Allah bai maka ba to ashe akwai wata bala'i da ya tare ma daga shi da abin fitan nan shi yasa malai yake cewa ba wanda zai aikata zina ko kallo ya kai zuwa ga zina sai mutumin da ya san hanyar da wa sabiliha azwaj kuma hanyar da zaka buka toshe kanka daga harkar zina shine kai aure kawai aure shine abin da zai toshe ma hanyar tafiya zina wa hunaka tibun sum'a wa husnul asr kuma aure zai sa amma rada mai kyau ace gane wani ya gyaru wallahi ba wani girba da da baya sa hula ma yanzu hula yake sawa a ka duba wani a sahun gaba ah ku duba wani a gun karatu amma da kafin ya aure ba ruwan sa ah ka duba wani ya dawo gida daga magariba iya gida amma da sai sha biyun dare kaga hudibu sum'a kenan ana tattaunawa akan ka da kyakkyawan kyakkyawan magana to aure iya sa wannan ya faru a kanka wa husnul asr kuma aure iya sa ka bar baya mai kyau ka bar baya mai kyau ko yaya ka bari an san yayan halal ne yaya ne da suke zo karkashin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bitan nan na biyu daga cikin hanyoyin da matahi zai bi matukar bashi da ikon yin aure hanya ta farko dai an ce ta azumi ko hanya ta biyu shine at-tasa'idu wa tasabi shine mutunta kai da kuma hauhawa wajen hawa ɗabi'u na ƙwarai ka siffantu da siffar ƙwarai kuma ka dinga zama da mutanen kirki malaki cewa zakara ulama'un nafs malaman psychology sun ce annal azizatul jinsiyya fil insani yumkinu tisa'iduha wa tarqituha cewa al-ghariza al-jinsiyya cewa motsa emotion na mutum kamar sha'awarka ta motsa ko wani ɗabi'arka ta motsa ta ɗan adam yumkinu tana yiwa ta ha wa ha idan motsawar zuciyar taka da a'ibar taka akan alkhairi ne to wannan zai hauhawar da kai ka zama mutumin ki ka zama babban mutum a ce ka ji an yi karatu ko ka sa a ranka kai ma za ka yi karatu ka ga wani kullum iya zuwa ya nema ya rufa wa kansa asiri ya taimaki mahaifansa kai ma ka ji a ranka za ka yi wannan to wannan jin shi'urin na jiki akan tunanin alkhairi to iya sa ɗan adam ya zama mutumin kirki kuma ya yi hau ƙololin daraja an fahimci wannan fa'iza lam yace yassar laka zawad har in baka da ikon yin aure fala taqribul fahisha to karka kusanci alfasha kasan duk mutumin kirki ba zai kusanci zire ba wanda yake da izza a ransa ba ya san kaskanci wallahi ba zai zina ba an bai jana duk wanda yake son kariyar mutunci bai san wulakanci ba zai zina ba tunda zina hanyar wulakantattu ne hanyar mutanen banza ne amma wanda ya san mutuncin kansa bai san abun kunya bai san zubar kima da daraja wallahi ba zai hawan ya zina ba an bai jana shine malai ke cewa in dai har kana son tsira da mutunci ka zama mai kima mai izza ta rai da kare mutunci to fala ta qaribu fahisha kar ma ka doshi inda ake zira wa alayka bi wa alayka bitabasi bitabasimi to eh bitasa bitasami go bitabasami ne ko ba ko tasami ba ba una gaba to ni na ya tsuga bani bitasami wa alayka bitasami to wajibi ne malam iya ma umarni ka dinga ka zama mutumin kirki ka dinga kiyaye kanka da abin kiyaye kanka daga abin da zai zubar ma da mutunci shi at-tasami din nan wa huwa an tunafisa an nafsika bi juhdi bi juhdi ruhi shine ka takurawa kanka ka sabarwa da kanka akan ka zama mai kokari wajen tarbiyyantar da ranka an gane ko yanzu a ce misali ka ɗora wa kanka yawan yin azumin na alkamis da litin da ranka ba ta so amma ka matsa wa ranka ne domin me ranka ya zamto mai tarbiya kai wa ranka tarbiya ko kuma a kana samu yau da gobe ka kallafa wa kanka duk ran da ka samu wani abu za ka yi kyauta za ka yi sadaka wannan ka jabarta wa kanka wannan ko kuma a'a a cikin kwanaki bakwai na sati ka ce a cikin kwana bakwai to kwana uku zan yi kiyamun laili zan ware awa ɗaya cikin dare da tahi na yi salloli da roƙi Allah ne ta ibada wannan kowa yi wa kansa wannan rai sai da haka take gyaruwa ba yadda ka san dabba wata sai da duka wata sai da mangari take zama mutum mai kirki to haka rai take inna nafsa la'ammaratun bisu dole ranka sai ka takura mata ka hana ta abin da take so sannan sai ta miƙe ta zama mutum mai kirki an fahimta nan ya sama aikin Allah ke cewa hujibatun nar bi shahawat wa hujibu wa hujibatul jannatu bil makarih ita wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa sha'awa sha'awi to shi abin da suka kewaye hanyar shiga wuta ita kuma aljanna hanyar da ta kewaye aljanna ita ce hanyar makari abubuwan da kake baka so baka jin daɗin yin su to da irin wannan ake tafiya aljanna dan adam bai san bada kuɗi to kyauta da sadaka tana kai mutum aljanna dan adam bai san yunwa bai san kishirwa to yin azumi na sunna da farilla iya kai mutum zuwa ga aljanna dan adam bai san bai yi bacci ba bai san dare a ce akwai abin da ya hana shi bacci to ka hana idan ka bacci da ranka bacci haka sai ya zama sanadin tafiyar ka aljanna an gane ku ne makarihi din abin da rai a halitta rai ba ta so to kai kuma ka jabarta ka tilasta mata ya tayi to wannan da haka ake zama mutumin girki sai malik ke cewa misali ka salati wa sawm kaman ka dora wa kanka kullun zaka yi sallah ta nafilfili sannan ga azumin nafila wa qira'atul qur'an ko ka ce zaka ɗeba wa kanka kullun ga iya adadin da zaka karanta na alqur'ani mai girma wal hadisin nabawi ko kuma a zaka je ka karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasiratul atira wasiratu al'atira ko wa gairiha da sira ta manzon Allah mai kamarai shine al'atira wanda za ta canja ma wani tunani ta haifar ma da wani alkhairi a zuciyarka to kullun ka jabarta wa kanka akwai lokaci lokaci bayan lokaci ka da wani abubuwa aw bin qida'i ila al'amal wal ingimas fil ba'th ko kuma da ka kammala wannan aikin ka fada binciken wani abu ka kammala wannan ka binciken wani abu na alkhairi inqita ila al'amal idan ka yanke wani aikin dan ka kosa ko ka gaji to al'ingi masu filbas sai ka jefa kanka ka tsunduma cikin bincike da research au bitafarrugi birrasmi ko kuma ka shagaltar da kanka da rubutu ka ce za ka rubuta abu kaza feji kaza duk sai ka rubuce shi wannan duk iyasa ɗan adam ya yi wa kansa tarbiyya ne wal ashghal kan rasmi al manazir lin anhari wal ahjar wal jibali al khaliya min al ashkhas ko kuma a ka ɗorawa kanka za ka yi zane kamar za a zane wani teku mai ruwa ko wa'ansu bishiyoyi ko duwatsu haka kaliya ka samu lokaci haka wanda ka baka da wani shigul ya zama to ka jabarta wa kanka wannan ka ce na ga hoton dutsen kaza sai na zane irinsa na ga dutsen arfa a hoto ko a waya ko a magazin sai zan ɗauko ta fefa na kwatanta yadda dutsen arfa yake ko na kwatanta yadda bishiya kaza take duk wannan ya fi wannan danne-dannen wayar na shiga aikin banza da wafi ya fi kuma shagaltuwa da kalle-kallen banza da wafi wal ashkas ko kuma a rubuta tarihin wa'ansu gwaraza daga cikin mutane au amala surayat ko min ad-duffi ar-raqiq aw ghairi zalika min al-hawayat an-nafi'a ko kuma a'a ka samu kanka cikin jin kamar wa'ansu waƙe haka wanda babu kida a cikin su waƙe masu mahimmanci kamar irin waƙen infiraji ko irin su aliyu na mangi zaria ko irin su abubakar ladadin nan da sauransu waƙar da ba kiɗa ba ihu ba a sha waƙa ce cikinta akwai ilimi da darsa ya zamto ka shagaltar da kanka wajen jin waɗannan wani lokacin shi ma wannan suna cin abin da zai haifar ma da alkhairi a cikin zuciyar ba fa waƙa ta kowace ba ba waƙa mai cike da ihu da kiɗa da raganganje ba irin wani waƙoƙin ba a'a waƙoƙi masu amfani an gane ko wanda za su haifar da alkhairi da abin da ya kama da wani to shi kenan sai mu tsaya nan insha Allah mun zo gaba da za mu tsaya don mako mai zuwa ya zo sai mu tashi a kan namba ta uku insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa kuskure Allah ta'ala ya yi mana Allah ya nuna mana gaskiya ba mu iko binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya da son zuciya ya ba mu ikon guje mata muna addu'a Allah ta'ala ya ji kanmu Allah ta'ala ya ji kan mahaifanmu Allah ya sa da mu da su aljanna ce mu kuma mu Allah ta'ala muna roƙon ka taimaki mu kamar albarka na'am akwai wannan shugaban kungiyar izala ko na wannan uwa ya so nasa malam bello shugaba to ya dan samu kansa cikin rashin lafiya dan da lafiyarsa kalau ma da yanzu muna tare da shi a kullum iya zama bakin kofar nan muke karatu to cikin hikimar Allah wannan majalisi ya samu wakilci na mutane guda biyu zuwa uku har da malam Salisu da malam Sani an ji an gano shi kuma an masa sannu da yawon majalisi gaba daya muna masa don Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya saka fara yake yi Allah ya yi masa Allah ya hada shi da maganin da zai zama waraka a gare shi muna ƙara addu'a ga dagaci kuma Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa na'am نعم آمين